بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته gaman magodiya ga Allah madaukakin sarki wanda ya ba mu dama haduwa wannan masallacin na as-sahaba a wannan yammaci na alhamis hudu ko biyar ga wannan wata na almuharram hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina shekara ta dubu da ɗari hudu da arba'in da shida wanda yau an saba ana karanta littafin lum'atul i'tiqad alhadi ila sabili rashad na babban malamin nan Mufaquddin ibn Qudama al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala to amma a yau zami muhadara da ikon Allah da taimakonsa mai taken matsayin ahlus sunnati wal jama'a game da 'yan bid'a matsayin ahalus sunnati wal jama'a game da 'yan bid'a me yasa na zaɓi wannan muhadara da wannan unwani zaben wannan unwani 'yan uwa yana da sabubba kamar haka na farko nasiha saboda addinu النصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم نصيحة كما دا أبابا دا سكي فاروة النبي hadarin da ke faruwa mai girma na lalacewan malamai a keɓance ma malaman da suke da'awar cewa su ahalus sunna ne ta yadda za ka ganin malami shahararre da ya shahara yana da'awar sunna yana da'awar ruko da sunna yana kiran mutane zuwa ga tauhidi amma za ka ga yana mu'amala irin mu'amalar da bata dace ba da 'yan bid'a 'yan bid'a ma ru'uskin manya-manyan shahararru wanda suka shahara wurin yaɗa ɓanna da shirka da kafirci da ya sunan manzan Allah sallallahu Alaihi wa Alaihi wasallam. Wanda wannan abu wallahi abu ne mai haɗarin gaske. A waye gari yau ahalus sunna, da'iya mai riƙo da sunna kamar yadda yake faɗa, a same sa yana hotanni, yana bidiyo, yana rugunguma 'yan bid'a yana musafaha da su ana yadawa a yanar gizo kowa na gani wannan fitina ce wallahi fitina ce kuma wannan abin da suke yana ɗauke da mummunan saƙo a zukatan mabiya sawa'un mabiyan shi mai da'awar sunnan ko mabiyan da'iya ɗan bid'a da ya shahara wurin yaɗa shirka da kafirci duk fitina ce akan ɓangaren guda biyu zan ba ku misali don in kawo nesa kusa misali na farko abinda Ali Isa Fantami yayi kwanakin baya lokacin da yake minista ya je ziyaran Dahir Bauchi ina fatan kun san Dahir Bauchi Dahir Bauchi shahararren malamin bid'a ne wanda ya kare shekarun saurin yaƙar sunna da tauhidi da ahlus sunna ya shahara wurin yaɗa shirka da kafirci da bid'a ƙalƙashinsa al'umma da yawa sun halaka iya yanzu yana halakar da wasu ya je wurinsa ya kai masa ziyara almuhim ziyarar da ya kai masa da izinin hukuma ne da izininsa ne almuhim ya je wurin ɗahiyar bauchi suka yi annashuwa suka yi dariya tsakankaninsu kuma ya nuna cewa ma kakansa ne suna dariya aka yada mu duk duniya ta gani wallahi in kakanka ne ɗahir bauchi kai al'isa faltami wallahi baka da kaka baka da kakan alkhairi wallahi wane ne bai san irin bannar da ɗahir bauchi ya raɗa ba a cikin najeriya bal a afirka ma inda ake jin yaren hausa ɗalibin Inyas ne, da abin da Inyas yake yaɗawa na ɓanna irin shi ne ɗahir buci ke yaɗawa. Balma Inyas ya ba ɗahir bauchi lasisin cewa, da abin da ɗahir bauchi ya faɗa Inyas ya faɗe sa. Ya yaƙi halin sunna, tun zamanin gumi yake yaƙa sunna da tauhidi. yayi da kakannin yayi da uwayen yayi da ɗiyan yanzu yana yi da shikokin ya je wurin su ziyara ana annashuwa ana jin daɗi aka yaɗa bidiyo duk duniya ta kai me hadafin haka wani saƙo kai al'isa fantami kake so ka ba duniya hasatan mabiyanka wanda suka yarda da kai wani saƙo kake so ka basu kaga na farko dai akwai illa babba ta ahlus sunna yaje wurin jagora batacce dan bid'a mai batar da mutane wanda ke kan shirka da kafirci na farko illa shine zai sa mabiyanka kai almajiranka kai da'iya na sunna sarka ganin cewa wannan abun ba komai bane ba matsala tunda dai ga malamin mu ga jagoranmu ya je wurin jagoran 'yan shirka da bid'a a kai ba matsala kenan muna iya sassabtawa mu kyautata mu'amala tsakankaninmu da malamansu mu iya shuraransu ma wanda kuma kaga hakan hanya ce ta ɓacewa wanda suke mabiyan kai abu na biyu shi ɗan bid'an da kansa zai samu izza da ɗaukaka lokacin da ɗaya daga cikin fitattun du'a ta na sunna ke mai ziyara zai samu girman kai da tajabburi da takabburi ya rika cika yana ganin in ba ya isa ba da ba a wurin shi ba dan mi shi dahir baucin bai taka bai je wurin al-isa fantabi yana ganin bai isa je wurin sa ba duk da yana ma minista ba wai matsayin malami ba sannan daliban na dahir bauchi za su ƙara tabbata akan bata tunda suna ganin ga da'iyan sunna ya zo ya risana wurin malaminsu in malamin bai isa ba nasu da wanga da ke da awas sunna kuma makiyin yan bid'a bai zo wurin shi ya risana ba kaga za su ƙara tabbata akan me akan bata kaga wannan illa ce mai muni wallahi tallahi bayan shi an yada bidiyon sa yana rungume da makari ya cikuikuye shi sun haɗe runguma ta ban girma da za ta iya gayar da soyayya mai kyau tsakankanin karɗan bid'a mai dawo akan shirka da kafirci wane ne bai san makari ba waye bai san da awar da makari yake yi ba yana ɗarme ma shirka gindi yana ɗarme ma bid'o'i gindi yana yaɗa shubuhohi a doron ƙasa amma kai ka zo ka rungume shi a yaɗa ma duniya wani saƙo kake so ka isar ma al'umma annabi wani saƙo kake so ka isar ma mabiyanka ahlus sunna da masu ganin ƙimarka da cewa kai muwahhidi ne hakan ya kamata shi ne manhajin ahlus sunna wannan bayan shi an ga hotonsa tare da junaidu wanda Junaidu yaro ne matashi ɗaya daga cikin almajiran ‘yan bida'a waɗannan. Wane ne bai ji shi ba, yana cewa shi Junaidun fa kwanakin baya da aka ɗauko matsala iyayen manzan Allah, ya dinga maganganu wanda ba su da ma'ana sai kafirci da ridda da bar musulunci. Da aka ɗauko kuma matsala iyaka na abudu wa iyaka na sta'in ta matsala, me ake ce mishi Dr. Idris Dutsantan shi akan cewa ba a neman taimakon kowa sai Allah, ba a neman taimakon annabi sai Allah dan neman taimako ibada ne. Yaron nan fitowa ya ce, in dai dan taimako ne in ba na annabi ba ne ba su sanna kowa. Idan ka ce ba ka son taimakon kowa ma in ba na annabi ba ne ba mai ka ɗauki Allah kenan. Mai ka ɗauki Allah maɗaukakin sarki. فما ظنكم برب العالمين kace baka son taimakon kowa umma ba na manzo Allah bane ba wannan ba zagin Allah bane da raina shi Allah ba shi yace a nemo taimakon sa ba annabi wurin wa yake neman taimako shi yasa Allah yace iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in balagar da ke cin wurin nan shi ne a iya cewa na abudu iyaka amma sai aka gabatar da iyaka sannan na abudu don nuna cewa taimako irin wannan ba mai yin shi sai Allah shi kadai la annabi daga cikin annaba ko mun matsayin shi la mala'ika daga cikin mala'iku ko mun kusance shi a wurin Allah ba mai taimakawa irin taimako na Allah sai Allah shi kadai yana da abokin tarayya ne amma haka yaran ne ya faɗi amma sai ga shi kai tsaye alisa fantami ya yi hoto da shi kuma sun yada ma duniya haka daidai ne haka ya kamata wani saƙo ne kuke so ku ba duniya wani irin zagi ne da cin mutunci bisa ma'ahadus sunna ba a yanzu ma bisa daina ba suna yi baran baka misali da a ce kana da mahaifinka da yake son ka yana ƙaunarka yana girmama ka a matsayin ɗan shi sai ya kasance kana da wani makiyi da yake ɗura ma babanka zagi dare da ranar safe da marici kuma baban naka yana ji sai dai bai da magani kai baka da maganin da za ku yi amma yana zagin ku yana zagin mahaifinka yana yaɗa duk duniya ta gani har yasa aka raina mahaifinka yanzu ka yarda duk daɗin da ta yi kai da wannan mai zagi mahaifinka a ganka kai da shi kun yi foto kun yada kowa yana gani wani saƙo za ka gaya mahaifinka mai zai nura da shi ka yi hoto da mai cin mutuncin shi bai ma'ana ka yi mai ka ci mutuncin shi ka zage shi wannan fa mutum da mutum to ina batun sunan manzan Allah akwai wani abu da yake sama sunan manzan Allah da addini addini saman komai yake saman kowa yake ba wani wannan za a sauƙaƙa ma idan yi wasa da addinin musulunci koma wane amma sai ga shi ya yi hoto da junaidu ya yada junaidu ya yi alfahari da haka don ya zagi ahalus suna masu ganin ƙimar fantami Allah ke shi mai kare misali na biyu abin da kabiru gombe ya yi a kwanan nan a aikin hajji amina na san wasu sun gani daga cikin wasu su gani ba tawaga ce ko shakka babu da gwamnati ya aika don kula da 'yan haji da aikin haji to amma abin mamaki da suka haɗu amina ana nasiha ana faɗakarwa kabiru gombe ya tashi tsaye ya gabatar da wani gawartaccen ɗan bid'a mushiriki mai cin mutuncin sunna da ahlus sunna kabiru gombe da ya tashi duk wani yabo da ya kamata a wannan mutumin sai da ya masa shi wani zakakurin saurayi yana riƙe da tauzaharsa ga yanan a duke ina faɗa abin da ya faɗa daidai ya ce mutum ne wanda yana da kafa tasa da yake yada manufofinsa a ciki na ƙwarai. Munir Koza, Adam Munir Koza shi ne ke yada manufofi na ƙwarai. Idan ka ce manufofin da yake yada ne na ƙwarai ne, to ka yabi shirkar da yake yadawa, ka yabi kafircin da yake yadawa, ka yabi duk wata lalatar da yake yadawa. Kuma kana ganin cewa abu ne na ƙwarai, a iya shuraren shi a bi shi akan haka. to jama'an ba haka meye ma'ana ga magana anya kuna fahimta mun da yake fada dan bid'a ne da ya shahara da bid'a da ya sunna da ya da shirka da kafirci sai ka tashi kai besa kace balma yana da kafar da yake ya daya da a cikin wannan kafar kuma yana yaɗa manufofin alheri akan al'umma me kake ga mu mutane kenan ababan da yake fadi na shari sun kuma mi alheri manufofin alheri yace wallahi manufafin alkhairi munir ko zai ke da manufafin alkhairi munir ko za masu aqida komi Allah ɗaya daga cikin malamai yan tijaniya ya karanta jawahirul ma'ani ya san abin da ya sani a ciki ya karanta diwani ya karanta ɗaiɗaikun malaman sa na ɗarikar tijaniyar da suke sarrafa komi Allah a cikin littattafansu suke sarrafa kafirci ƙarara a fili ba sa jin kumiya yau kai kabiri gombe ka fito ka gaya ma duniya cewa wai yana yada manufofi na alkhairi billahi allazi kabir gombe ƙarya ce kake wannan yaudara ce da cin amanar al'umma kai kana da sunna ka hau mumbarin ka yi ta rawa kana hayaniya kana zagin yan tijjaniya kana abin da kuma ka zo ka ce daga baya ɗaya daga cikin su yana yada marfofin alkhairi abinda kake gaya ma mutane ka mumbari detan ce kake yi wasan kwaikwayo ne kake yi bisa mimbari ko kawai dan ka shaɗan mutane ai ta dare ana kowa ne kawai ba dan abin yi tasiri a cikin zukatansu ba da zai gabatar da shi bayan ya gama yabansa ya ce da shi falyatafaddal mashkuran ma'ajuran mukarraman waye waye subhanallah me haka Allah raba mu da ja da baya, Allah ya raba mu da bata bayan shirya. In mai shiriwa ne Allah shirye shi, wajibin shi ne ya dawo ya tuba, ya nuna mu abin al'umman annabi abin da ya kuskure ne, ƙarya ce ba gaskiya ba ne ba. Wannan shi ne manhajin halittuna babu kara ciki, ƙarya duk inda ta fito kare ta ake, sa'o'un naka ne ko ba naka ba ne ba. idan naka zai yi ƙarya kai shiru ka ƙyaliye munafici kuke ba addini kuke ba kenan eh mana yau al'umman musulmi idan ka san idanun wani kuskure da ya bayyana ƙarar kuskure ne ka tafa min asiri saboda kana ganin ni tare da ni kake wallahi ka ci amana ta ka ci amana al'umma kuma ka ɓoye gaskiya ka bayyana mini gaskiya ka nuna abin da nake ba daidai bane ba Allah kare mu misali na uku abinda malam Yusuf Musa Asadu sunna yake na fotani tare da bida kwanakin baya ko ya ganshi tare da Junaid so uku sun yi hutu sun yada ma duniya ta gani me hadafin ku malam Musa Yusuf me kuke so wani sako ne kuke so ku sarma Allah al'umma annabi me kuke so a gane bayan ya yi wannan foton ya yada duniya ta gani da kunne na na ji wani abokalkinsa yana cewa jama'a mu yi ƙoƙari mu haɗa kanmu tsakanin masu da suna da ‘yan ɗarika mu nan ƙasa muna cin junanmu ga malamanmu can kansu haɗe ke sun yi hoto sana yaɗa to kaga wanga shine karami daga cikin sakon da kuke bawa mabiya kenan mu haɗe kanmu ya za ya haɗe kai tare ɗan tijjaniya da ahlus sunna sun haɗu billahi allazi ba su haɗuwa in ko sun haɗu ya ɗan tijjaniya ya koma ahlus sunna ya ahlus sunna ya koma mi ɗan tijjaniya ɗaya daga cikin su sai ya lalace amma su haɗu su zama to ɗaya billahi allazi ba su haɗu in sun haɗu kafirci da musulunci sun haɗu in sun haɗu imani da munafurci za su iya haɗu wannan shine kuke so ku gadar mu al'umma tarbiyyar da kuke so ku watsa kenan cikin musulmi Allah kare mu a yanzu abin da ya tado wannan matsala shi ne wani taro ne aka yi a kaduna ba mu san shugaban taron ba amma idan ya ga ɗalibai na kusa-kusa daga cikin ɗaliban malam yusuf musa asadu sunna suna ta hotani da 'yan bida'a sun yi hoto da wa junaidu sun yi hoto da abakar maɗatai wanda ya littahi na musamman na cin mutuncin ahalus sunna da ya ƙat tauhidi da ya da kafirci da shirka har yau littahin yana nan kuma littahin billahi lazi ƙarya ce yake cikin shi takanas muka je Kano dan dan mu da gargaje shi kuma muka da gargaje shi muka dau akan littafin da ya wallafa amma yau a ce kuna hoto da shi kuna wai kuma in ai hoton sai ku yaɗa mu duniya wani irin datti ne ko cikin al'umma annabi Allah kare da wannan abin ya faru na hutanin da suka yada kwanakin nan na kira dan uwa daga cikin yan uwa shine malam Bashir Umar Argungu Allah ya kare shi nace mishi me ke faruwa haka a bal shi ya fara turo mini yace ga abin da ke faru nayi mamaki nayi al'ajabi bayan haka sai ga abubuwa na taballowa sai muka ce to abin da ya kamata mu yi da da ni da Malam Bashir Umar Argungun da Alkanawi da Ahmad Al-Ilmu Zinatul Fata Allah kare su gaba daya a yanzu yana garin Ghana yana can yana zuba tauhidi yana yaƙa shirka da mushrikai Allah taimake shi ya bashi karfin goya duk da ba mu tare da shi da ganga jikin mu amma zukatan mu suna tare da su Allah taimake su yana can Ghana a yanzu haka muka so mu tsara zama na lokaci guda da za mu yada shi a social media kowa ya gani mu nuna barrantanmu da irin wagga ɗabi'a da masu irin wannan ɗabi'a sai Allah bai kaddara hakan ba saboda wasu asbabu da suka gitto sai muka yi shawara kowa ya nasa akwai wani bawan Allah daga cikin matasa zakakure masu kokari da ake ce mishi Ibn Kathir yayi nashi nan da kwana biyu a yau bayan sallar la'asar Bashir Umar Arungum yayi irin wannan lecture ni kuma nace insha Allah tawa zan gabatar da ita a yau tsakanin magarba da nishai shine muke gabatar da ita yanzu so da irin wannan fitintunan Allah kare sannan abinda Mansur Isa Yalwa kun san shi ko yayi shi ma na fotanni da su Junaidu da Abubakar Madatai balma inda kaga yadda ya rugungumi ya cakumi Abubakar Madatai aka game da juna ana jin daɗi masoyi ya ga masoyi mai sarar sunna yana rushe sunna annabi yana karya tauhidi yana tsayar da shirka shine abin murna da kai da zaka rungume shi kamu wani dan uwan mahaifinka kai akwai dattima da ya kai ka rungumi dan bid'an da ya shahara wurin yada shirka da kafirci billahi allazi la ilaha illa huwa na rantsi da ubangijin ka'aba da za a aje mana dan bid'a shahararre irin su Dahir Bauchi irin su Makare irin su Madatai barzancan yaran gana su karnuka a ce runguma ɗaya daga cikin su ko runguma karuwa ya zama cilas sai na ɗaya billahi allazi karuwa zan runguma da runguma dan bid'a goma runguma karuwa dan asara Allah kare sannan kadiba tasirin sharrin bid'a abin da ya faru da ɗalibin na bauchi mai ke suna shige-shige man malam idris dr idrisa akwai ɗalibinsa afa kallahu kowa ya san shi me ya faru da shi kwanakin wani ibtila'i da jaraba da muke sa Allah muke roƙon Allah ya dawo da shi shirye da shi mai shirewa ne amma sai kasa cin jarabawa yayi wa'azuzzuka na sukan gwamnati da abin da ke kama da haka wanda dama a manhajin ahlus sunna zance mafi ƙarfi babu wannan in ma zaka yi ya kasance abun yana da sababi kuma abun ba zai tayar da fitina ba amma galibi manhajin ahlus sunna ba a walakantar da shugabanni da jagorori akan minbari bai dace ba saboda galibi yakan haifar da fitina da kashe-kashe da ababen da ke kama da haka na asarar rayuka da dukiya da zub da mutunci yayi hakan sai aka kama shi aka kulle shi gidan kasu ya wahala ga iyalinsa ga yaransa ya bar su ƙarshe ɗahir bauchi ya hiddo shi gidan kasu da ɗahir bauchi hiddo shi daga gidan kaso ba mu sani ba watakila neman alfarmayi wanda haka nake sa ran don yana da wahala ga yadda ya dinga cin mutuncin ɗahir bauchi a kwanakin baya ya dinga zaginsa yana sarfa masa ashar a ce ɗahir bauchi da kanshi zai je hiddo sa zai yi wahala kawai abin da ya fi kusa neman agaji ne wurin ɗahir bauchi cewa hiddo shi daga cikin kangin da yake ciki ƙarshe ɗahir bauchi ya magwamna magana a sake shi aka sako shi ya je wurin ɗahir bauchi ya risina a gidan ɗahir boci gashi nan cikin tarkace yana tsaye ɗahir boci na zamne ana ya gaida mala ana izgili ana yaɗa ma duniya ga ahadu suna ya zo ya yi kaskance gaban ɗan bida shi ne ɗahir boci yau kai da ɗahir boci hiddo ga gidan kaso in kai mutumin gaskiya ne wallahi goma ka mutu cikin gidan kaso dan zai za su goranta maka ne da ɗan bida ya maka ni'ima goma ka mutu gidan kaso yau dan me ma baka mutu gidan kaso ba nawa suka yi kaso kafin ka annabawa sun yi kaso bal an kashe annabawa ma kana azu annaba da kashe su ba su da gaskiya ne kashe su kana tunanin duk wanda zai da'awar tauhidi da gayan sunna da gayan mutane gaskiya zai zama lahi da kwanciyar hankali duk wanda ke da'awar tauhidi da sunna na gaske yake sanya zamu kwanciyar hankali da zaman lahi ka ce mishi ya daina ma ya shiga kasuwanci ya shiga harkokin gabansa wannan gaskiya ne ko kaga kana da awa sakit kowa ya kyale ka to ka bincike da awarka watakila kai munafiki ne a cikin da'awarka kahi annabi hikima ne kahi shi iya kiran mutane zuwa ga al'umma in akwai wani mai iya da'awa da hikima da iya jawo mutane zuwa ga gaskiya bai yi kaman manzon Allah ba karshe sai da aka kore shi daga garin Makka ko Madina sun so su kashe shi ma Allah ne ya kare shi kai ka ce kai da'awar sunna ka zamna lahiya in kaga kana lahiya lau to ka binciki kanka wallahi da ya samu gashi cikin wannan jaraba ɗaya hirboce hiddo shi yanzu nan gashi na ya koma wani ƙaramin makami nasu yana zagin ahalus sunna sakamakon da ɗaya hirboce mishi kenan Allah tsare shi yasa babu abin da ke da muni a cikin mujtama a cikin musulmi a samu gurɓatattun malaman da suke da'awa zuwa ga sunna malaman da ke da'awa ga zuwa ga sunna suna alaka da 'yan bid'a suna hotanni suna bidika suna runguma juna ana jin daɗi shi yasa mai ta'alimi yace fasadun kabirun alimun mutahattiku wa a'zamu minhu jahilun mutamassiku kuma fitnatun fil alamin azimatun liman bihima fi dinihi yatamassaku Allah ke shi mai kare ‘yan wadi da ƙaramcin lokaci za mu lakasawa yaƙar ‘yan bida'a da adawa da su da nuna musu ƙiyayya da ƙaurace musu manhaji ne na halus suna abu ne wanda ƙur'ani ya tabbatar da shi sunan ma'aiki ta tabbatar da haka Allah maɗaukakin sarki yake cewa cikin alƙur'ani mai girma وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين idan kaga wanda suke kutsawa cikin ayoyin Allah fa a'rid anhum ka wadda kai daga barinsu hatta yaqudu fi hadithin ghairi yazuwa lokacin da za su shiga wani hadisin wannan ba wancan ba na bid'a na kutse وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين idan shedan ya mantar da kai ka zauna tare da su to idan ka tuna karka kuskura ka zamna tare da mutanen da yake azzalimai ne ibnu jarir at-tabari imamu nufassiri ne kenan yake cewa game da tafsirin wannan aya wa fi hadhihi al-aya ad-dalalatu ku ad-dalalatu al-wadiha ala an-nahy an mujalasati ahli al-batil min kulli naw'in min al-mubtadi'ati wal-fasaqa inda khawdihim fi batilihim ibn jarir yace a cikin wannan aya akwai dilala qarar a fili da take nuna hanin zama da ɗan bid'a masu tafiya akan bata kowane irin nau'in ɗan bid'a ne ma ko kuma fasiki lokacin da suke aikata bid'as kaga wannan alqur'ani ne kuma wannan malami ne na tafsirin da duk duniyar masu tafsiri ana dogaro da tafsirinsa kaga abin da yace kwanakin naji afa kalla da ya rikice yana ta hayaniya lokacin da ya ga matasa suna ma Mansur Isa yalwa raddi sakamakon yayi mi hoto da Junaidu yake ce mishi Allah ko Annabi suka ce ka ai hoto dan bida ko ka ai ko ko ko ko a zamana ko ka ai musafa da shi ko ta magana mai kama da haka saboda ya jahilci Qur'ani ya jahilci tafsirin bai san hadisi ba bai yi kwari ba wurin karatu tukuna ka tsaya ka dawo wurin dakta ya sanar da kai tauhidi da manhaji ba ka rabe ba kana da iska da kama kai wannan bai ishe ka ba wannan aya kuma wannan mufassir bai ishe ka ba a matsayin cewa ba a zamana tare da in bid'a ba a hoto da su ba a walwala da su Allah madaukin sarki yake cewa innal ladhina farraqu dinahum wa kanu shi'a lasta minhum fi shay inma amruhum ila Allah thumma yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun Allah maɗaukin sarki ce innal ladhina farraqu dinahum lalle waɗannan wanda suka raba addinin su kungiyoyi lasta minhum fi shay annabi kai game da su annabi kai ba kai ba su ba su ba kai ya kuma me ke faruwa kinin bai rarrabu bane ba, ne ba? ga tijaniya ga ƙadiriya ga ga ‘yan izala izalan ma biyu akwai ta jos akwai ta kaduna wanda suka rabu akan masalih na duniya suna zagin juna bal ma wasu sun ya zaɓa mu manzan Allah ganin cewa wa'ancin sana annabi dan a rabu wani ma bai cin yankan wani kuma ba sa arme tsakankaninsu ba su rabu ba ba su kasance shi ya an ba nan ma ƙungiya nawa gare mu nijar muna da ƙungiya mai ake ce mata alkitabu was sunna muna da ahlus sunnati wal jama'a muna da ihya'us sunna kan su haɗe yake adawa da juna suke wallahi ni ne ganauni zani ba da labari ni na zamana cikinsu shekaru a tare da su lokacin da za a wa'azin ƙasa na ahalus sunnati wal jama'a bi ma'ana akan jagorancin ƙalƙashin salahaddin a nan garin agadas ni kuma ina jagoranta ƙungiyar ihya sunna ina roƙon Allah ya gafarta min kasancewa shiga ƙungiyar da ne lokacin da za su wa'azi garin ga ‘yan ihya sunna suka haɗu aka yi taro gidan alhaji sabi tsakanin magarba da nisha in bambance ba mai himin goma sha biyar ana tattaunawa ba za a taɓa kama musu ba cikin wa'azinsu ba da awar sunna suke ba ba da awar tauhidi suke ba ba ya ƙashirka suke ba sana ya ƙabida da al'adun banza aka ce ba za a kama musu ba don mi kaza ya faru mu da su tsakaninmu da su ba za mu kama musu komai ba in ji aiki ya usunna ina zama cikin taron na ce ba daidai ba ne ba gaskiya ba ne ba a kama musu mana in suka yi fashali abinsu bai yi ba ya lalace alfahari za ku yi ku ji daɗi a su dai ba za su kama musu ina na ce to ni zan kama musu kuma kan wanda ya zarge ni daga cikin tahiyya ku ko yawo dada da suka ji haka sai aka fara tattauna a gaskiya a duba maganar nan a duba maganar nan ƙarshe aka ce to an kama musu ƴan agaji suka ce mu za mu kama musu amma ba da teni ba na ce yau eh ku shiga ku kama musu ku aje tenin mana tenin ake so ko aiki to ku aje tenin ku je ku kama musu aiki ƙarshe sun aje tenin sun aje shi yana da wahala su aje shi in suka aje shi an san kusa wani ne a filin dagar da ake yi an zo an yi wa'azin ka diba sharrin ƙungiya fa ni na yi ƙoƙarin da cewa sai ‘yan ihya'u sun kama mawa ahalus sunnati wal jama'a a ga cewa wa'azin nan ya yi aka ba mu aiki na tarban baƙi mu muke kama baƙi duk inda suka zo daga jahohin nijar da ƙasashen waje najeriya ghana ina ne mu kai su han masabkinsu musu shin huda da komai aikinmu ne wannan in mun zo ba mu tashi sai mu iya kai gobe ana yi amma gobe da za a wa'azi istat su ahlus sunnati wal jama'a aka ce musu ina daga cikin wanda zai muhadara billahi lillahi suke bayanta saboda ba dan kungiyar mu bane ba abin ba zai ba ku mamaki ba mun yi gwagwarmaya dan a kama musu sun sani sun san abin da ake yi tare da su muke aikin amma da aka ce suke suka ci a baya saboda ba ahlus sunnati wal jama'a bane ba to ahlu wane ne ƙungiya asara ce Allah kuma har yanzu akan haka suke da ƙungiya da farti ta siyasa duk ta su guda bambanci su kawai ga sana da an musulunci da na attawi da komi amma halayensu guda ne wanga so yake abu a ce naka ya na kowa kuma so yake dan uwan shi tuntube a gano bai iya komai ba kuma duk musulmi masu da wasu sunna hakan daidai ne Allah ke shi mai kare shi yasa Allah ce innal ladina farraqu dinahum wa kanu shi'a lasta minhum fi shay ibn kathir rahimahullahu ta'ala yace a cikin tafsirin sa game da wannan aya yace wa zahiru anna al ayata ammatun fi kulli man faraqa din Allah zahiri wannan aya ta game dukkan wanda ya rabu da addinin Allah wa kana mukhalifan lahu ya kasance mai saba mu addini ne fa inna allaha ba'atha rasulahu bil huda wa dinil haqq kusani Allah ya turo manzon shi da shari'a da addini na gaske li yuzhirahu ala addini kulli da ya dora shi akan dukkanin addinai gaba daya wa shar'uhu wahidun shar'a Allah guda ɗaya ce la ikhtilafa fihi wa la iftiraq babu sabani babu rarraba addinin Allah nawa ne babu saɓani babu rarraba da kaga kun rarrabu to ku sani addini naku yana son gyara yana sabbin ciki akwai sarrai cikin ku akwai jahilci tattare da ku akwai wuce iyaka tattare da ku ibnu kathir yace fa man ikhtalafa fihi duk wanda suka sassaba a cikin addini wa kanu shi'an suka kasance firakan ka ahlil milali wan ni'al wa hiya al ahwa' wad dalalat fallahu qad barra'a rasulahu mimma hum fi idan suka rarrabu suka ciccira kamar yadda sauran addinai suka rarrabu suka ciccira to Allah ya barrantar da annabinsa game da wannan kungiyoyin duka ko da kusa da musulunci wa hadhihi al aya ibn kathir yace kun ga wannan aya ka kaulihi ta'ala tana kama da fadar Allah madaukakin sarki shara'a lakum min ad-dini ma wasa bihi nuha wallazi awhayna ilayk wama wassayna bihi ibrahim wa musa wa isa an aqimu ad-din wa la tatafarraqu fi ku tsayar da addini kada ku rarraba a cikin sa addini guda ne gaskiya guda ce la tata'addad yaushe zamu game da mu da ‘yan Tijjaniya, da ‘yan Ƙadiriya, da ‘yan Shi'a, muna kafurta juna, muna la'anta juna, manhajinmu da aƙidanmu ba guda ba, a zo a haɗe a ce za a yi aiki guda, zai yiwu. Billahi lazi idan aka haɗu ba abin da ake dasawa sai munafici da yauda. Ina taɓa gaya muku haɗuwar da muka yi a gubernura lokacin ina jagoranta Ihiyau. Duka ƙungiyoyi aka kiro, aka kiri kowace ƙungiya da shugabanta bayan haka aka ce kowace ƙungiya ta gayi tare da wace ƙungiya take aiki billahi allazi la ilaha illa huwa wa rabbil ka'aba jagora wanda ya zo wakilcin ƙungiyar ahlus sunnati wal jama'a cewa yayi aikin su guda tare da osforbatuwar religion wane ne bai san ƙungiyar osforbatuwar ba osforbatuwar a wurin su fa kowa yana da yancin yi addini ya bauta ma Allah bisa ga abin da yake so dan muna zamana osforbatuwar kin suke tambaya cikin taron ga bamu ga ƴan bori ba su ma addini ne ya kamata su zo su yi rijista kuma ku ahlus sunna wal jamaa kuce kuna tare da su kuma kun riga kun san ko su waye observatoire ba wanda suka yaki sunna da ahlus sunna suka hana hana ahlus sunna shakat a garin ga sai waɗannan mutanen kuma a yanzu akan haka suke a gobe ma haka suke kuma kace kuna aiki da su ashe da abin da suka mun tare da ku suke Allah kare manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama da kanshi ya tsoratar da mu game da mutanen da suke sarrarrabuwa da sabani masu neman mutashabihat dan neman fitina da neman mushi tawilin da bai dace da shi ba kamar yadda Imam al-Bukhari da Imam Muslim sun fitar da hadisi hadisin Aisha Allah ya rada ita qalat Aisha tace تلا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذه الآية النبي يا كرم تونا آية فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب النبي كرم تونا آية قالت عائشة تتشي قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم manzo Allah tsira da mace Allah subhanahu a gare shi yace fa idza ra'aita alladhina yattabi'una ma tashabaha minhu fa ulaika alladhina samma Allah fahdharuhum duk idan ka ga masu bin mutashabihata na alquran an bid'a da masu kama da su to su ne Allah yake nufi a cikin wannan aya annabi yace ka nisance su ka kiyaye su wannan ba dalili bane da ke nuna a nisanci an bid'a ya kamata ka je kana hoto da su ya kamata kana rungumar su kuna yada ma duniya alal aqalli idan ka je wurin dahir bauchi in ma a matsayin ziyara ne ka san daliban shi na dauka kuma idan suka dauka za su yada duniya ta gani ka mishi nasiha ko ya shi to tsoho ka ba shekara 100 baya kana kan bata da shirka da lalaci ba abin da ya maka saura sai bakun takabari kakka kuskur ka mutu akan dariƙar tijaniya billahi allazi in ka mutu akan wannan dariƙa ka riski ubangiji zaka shiga wuta sau da ɗariƙar taka cike da kafirci take billahi da zai kai haka mutanen ba za su yaɗa ba ko za su yaɗa ba su yaɗa ba kai ma ka sa amma kayan suka yaɗa wancan ka yaɗa wannan amma ka ji ana da yare ana walwala ana na shan kana kakanka kakan mi gare ka ɗan hirboci kakanka ne to in kana da kaka irin ɗan hirboci wallahi kai asara kuma wajibin ka ne ka tashi ka yaƙi kakanka irin ɗan hirboci akan addini dan ka bayyana mu mutane sharrin shi da ɓannan shi Allah kare حديث دقى عمران بن حسين رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من ذا الله إرادة من شاء الله صبت أغريشيتي من سمع بالدجال فلينع عنه فوالله إن الرجل لا يأتيه وهو يحسب, وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه مما يبعث مما يعبث به من الشبهات annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace duk wanda ya ji dujjal da labarin shigowar dujjal to yayi kokarin ya nisance shi yayi kokarin kar hanya ɗaya ta hada shi da wa eh babu magana jama'a yayi kokarin nisanta san ji annabi yayi kokarin ma kar ya hadu da shi annabi yace na rantsi da Allah za a samu mutum da zai zo wurin dujjal yana tsammanin shi mutumin mumuni ne yana da tauhidi ya je wurin dujal ya gami zai faruwa ƙarshe sai kaga ya koma yana bin dujal saboda abin da dujal yake wasa da shi na shubuha wannan ba neman ka nisanci mutanen banza bane ba annabi wasiya cewa ga dujal fa in yazo matakin da ya kamata ka doka duk da kana mumuni kar kai fata haduwa da shi saboda zai zo da shubuhohi zai zo da wasu abubuwa da Allah zai bashi zai fitanance ka karshe ka bi shi ka kafarta to idan annabi ya mana wasiya game da dujal ga matakin da ya kamata mu doka idan ya zo ko muka ji labarin shi ‘yan bid'an gama ƙananan dujal ne, ya kamata ka bar haɗaka da su, majalisi ya bar haɗaka da su, idan ka zo taro na walima ka ga jagoran ɗan bid'a yi gaba ka wuce, ko da an gayyace ka, idan kana zamana ya zo ɗauki takalmi ka tafiya ka. Me zai haɗaka da shi, bale haka zo ka rungume shi. magabata faɗan bida idan ya mutu gawar ta ce shahararrai ba sa mushi sallar gawa da gangan sai su zo su bi ta gaban gawar su wuce ana tsammanin sallah za sai ya wuce gaban gawar ya tafiyarsa don ya fusatar da ku ba su maɗan bida a sallah Allah kare to kenan kaga an annabi ya ji hankalin mu game da dujal duk da imanin mu in babu aula kuma mu mu kiyaye kama game da wa'an kananan dujallan kahin shugaban su dujal babbai su sa dahir bauchi sa makarri sa salah al-husaini na mai duguri da makamantan su duka da jajila ne ya kamata ce mutum na kiyayewa game da addinin shi game da su an abi musa al-ash'ari radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala daga bi Musa al-Ash'ari daga manzo Allah tsira da mace Allah subhanahu wa gare shi yace mafalu al-jalis as-salih wa su'i ka hamil al-miski wa nafikh al-kid fa hamil al-miski imma an yuhdhiyaka wa imma an tabta'a minhu wa imma an tajida minhu rihan tayyiba wa nafikh al-kid imma an yuhriqak imma an yuhriqa thiyabak wa imma an tajida minhu rihan rihan khabitha annabi yace kwatankwacin abokin zama na kwarai da mummunan aboki kaman mai dauke da turaren almiski ne da mai zuga wuta mai dauke da turaren almiski ko ya san maka ko ya saida maka ko alal aqalli ka ji kamshi mai dadi a wurinsa mutunan kwarai kenan ahlus sunnati wal jamaa ba na ƙungiya ba na gaske mai bin ƙur'ani da hadisi ina fata mun gane shi kuma mai ziga wuta mai ziga wuta ko ya ƙone maka tufafi ko kuma ka shi iska marasa daɗi tattare da shi wannan shi ne misali mai ɗan bida da mutunan basa kenan kiyayar su ake ba ƙoƙarmi ba zama da su ake nisantar su ake yi bale ru'us ke jagorori da shugabanninsu Allah samu dace kuma abu ne sananne a manhajin ahlus sunnati wal jama'a suna yin bara'a da yan bid'a ba ruwasu da wannan tun magabata kama daga sahabbai da tabi'i da tabi'i tabi'i da duk wani mutum na kware mai bin hanyar su haka tabi'a sa take قال الإمام الحسن قال الإمام قال الإمام أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى abul hasan al'ash'ari Allah ya rahamce sa yake cewa bayan ya tuba ya dawo zuwa ga manhajin ahalus sunnati wal jama'a wanda yau masu biyan mazhabin asha'ira suke biye da shi shi ya riga ya bar mazhabin amma su sun rike riƙau sana biye da wannan mazhabin shi ya tuba ga abin da yake cewa ajma'u ala dhammi sa'iri ahli al-bid'i wat tabarru'i minhum wa hum ar-rafida wa hum ar-rawafid wal khawarij wal murji'a والقدرية وترك الاختلاط بهم لما روي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ذلك وما أمر به من الإعراض عنهم لقوله قوله, قوله تعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم إمام أبو الحسن الأشعري أهل السنة والجماعة سنهدوا أكن زرجين دم بدأ da baran-baran da shi wanda su ne arrafida shi'a masu zagin sahabban annabi masu kafirta su galibinsu da khawarij 'yan boko haram da masu kama da su da murji'a da kadariya da nisanta cakuduwa da su kamar yadda an rawaito hakan daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma an umarci annabin da haka cewa idan ya isko mutanen banza suna kutsawa cikin abin da bai dace ba na ayoyin Allah ya kawar da kai game da barsu wa ma ruya an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annal khawarija kilabu halin nar da kuma abin da aka rawaito daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa khawarij karnukan wuta ne ba kan zama bane bale a ce kana hoto da su kana bidiyo kuna yada ma duniya إمام البغوي رحمه الله يتش مضت الصحابة والتابعون وأتباعه وعلماء السنة على هذا مجتمعين على معاداة أهل البدع ومهاجرتهم وتقدم براءة الصحابة منهم وذكر نصوص بعض أهل العلم في ذلك إمام البغوي يتش أشكل التاهنس شرح السنة yace sahabbai sun gabata da tabi'ai da masu biyarsu tabi'u tabi'ina kenan da malaman sunna sun haɗu gaba ɗayansu akan yin adawa da ‘yan bid'a da ƙaurace musu sun haɗu gaba ɗaya sun yi ijima'i akan cewa a ƙaurace ma ‘yan bid'a a ƙulla adawa da su imana waɗancan jagororin da suka shahara kenan masu yaɗa ɓanna da kafirci da shirka ibnu abi zamanin yake cewa lam yazal ahlus sunnati ya'ibuna ahlal ahwa ahlus sunna basu gushe ba tun ada suna aibanta yan bid'a almudilla bid'a mai batarwa wa yanhauna an majalisihim suna hana aje a zamna majalisin su wa yukhawifuna fitnatahum suna tsoratar da mutane game da fitinarsu wa yukhbiruna bi khilabi khilaqihim kuma suna ba da labarin munanan ɗabi'unsu, wala yaro na zalika ribatan lahun wala ta'alan alaihim, ba sa ganin yin hakan cin namansu ne ko suka a gare su. Haka ya kamata, a zarge su, a aibata su, a nuna munayen halansu don mi, mutane sun nisance su. Shi ne garadin, so da fitina ne a cikin addini da al'ummar musulmi. Imam Shatibi rahimahullah yace a cikin littafin sa Al-I'tisam lokacin da yake magana game da zargin bid'a yace ijma'u salafi as-salih min as-sahabati wat-tabi'in wa man yalihim ala dhammiha kadhalik wa taqbihiha wa hurubi wal hurubi anha wa amman wa amman ittasama bi shay'in minha ولم يقع منهم في ذلك توقف ولا ولا مثنوية فهو بحسب الاستقرار إجماع ثابت فدل على أن كل بدعة ليست بحق بل هي من الضلال ومن من الباطل حق إمام الشاطبي يتي إجماع أهل السنة يتبت أكن حكم تنغ صحابي da tabi'ai da wanda suka biyo bayan su nazargin bid'a da nisantatta da gushe mata da gushe mutane game da 'yan bid'a da duk wanda kuma ya kama da ‘yan bida'a a nisantar da mutane gaba da barci. Kai irin magabata ne suka ga irin alifan tami da wani malayi samu asar suna da wani mansar isa da sana rugunguma ‘yan bida'a ba su ƙara gaisa da su, sun ƙare da su. Allah shirya. A gaggauce kasancewar lokaci ya yi bar mu ɗan taƙaita. za mu kawo maganganun sahabbai da makamantansu wanda suka zargi bid'a da 'yan bid'a suka yake su na farko abdullahi dan umar lamma haka lahu yahya ibn ya'mar wa humayd ibn abdurrahman al-himyari qawl al-qadariyya qala fa idha laqita ulaika fa akhbirhum anni bari'un minhum wa annahum bura'a'u minni والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن أحدهم أنفق مثل أحد ذهبا ما قبل منه حتى يؤمن بالقدر ثم ذكر حديث جبريل عليه السلام عبد الله دان عمر لوكاشن دا يعمر da Humaid suka bashi labarin masu inkarin kaddara wasu mutane da suka shahara a lokacinsa suna ganin babu kaddara duk abin da ka gani ya faru accident ne sai ya faru ne Allah ya san ya faru abin nan kafirci wasu mutane suka shahara da haka da aka ba dan Umar labarinsu sai ya ce fa idza laqita ulaika idan ka haɗu da waɗannan mutanen fa akhbirhum ka ba su labari anni bari'un minhum wa annahum bura'a'u minni ni na barranta daga barinsu kuma su ma sun barranta daga barina sahabin annabi yace ba ni ba su ba su ba ni ya ce na rantse da wanda abdullahi ɗan umar ke rantsuwa da shi shine Allah da a ce wa'anga mutanen da suke musan ƙaddara ɗayansu zai yi sadaka da kwatankwacin dutsen uhudu na zinariya Allah ba zai karɓa masa ba bi ma'ana mine ne su kafirai ne don da kaga ba a karɓa masa aikin alheri in yayi ko ya zamanto kafiri ɗar ne ko ya zamanto ya yi aikin ba don Allah to an ga kafirai ne tunda ya bayyana sana musan kaddara ba su yarda da ita kaga cewa aje a ce musu mi ba shi ba su ba su ba shi amma yau kai ka san ga mutane yana kira zuwa ga komai Allah ne yana da awa allantar da annabi da makamantansu a ce kai ka biyo daga baya kana hoto da shi kana bidiyo da shi kana kammama shi kana girmama sa ga abinda dan Umar ya ce bai ishe ka abin koyi ba ba ni ba su ba su ba ni haka kai ma ya kamata ka kasance game da masu cewa komi Allah ne sun fi masu musayin kaddara kafirci bal ma kafircin su yahi kafircin yahudawa da kristoci kristoci in sun kafirci ya ce suka yi alloli guda uku ne thalithu thalatha yan tijariya Allah ne suka ci komai Allah ne waye ya kafirci tsakankanin bin yahuda ta suka yi uzair ibn Allah su an tijaniya da sufami suka ce kowa Allah ne waye kafirci cikin bin alal aqalli isa yana da daraja annabi ne manzo ne mahaifiyarsa tana da daraja ko ba haka ba mala'ika jibril ruhul qudus yana da daraja suka ce musu alloli ne amma duk da haka sun kafirta saboda san Allahnta wanda bai cancanta ya kasance Allah. Uzairu ma mutum ne mai kima da suka ce mashi Allah suka kafirta ina wanda zai zo ya samu wani ƙazami na Senegal ya ce mashi Allah ne. Eh? Wanda zai dibi kare ya ce mashi Allah ne. Tanda komai Allah ka gaya mana abin da zai fita ƙarƙashin kalmar komai, me zai fata? kare na ciki alade na ciki jakki ta miki yawa yi duka sana ciki kai kafircin wanda ya ce ma kare Allah ya himu ne sama da kafircin wanda ya ce ma isa mi Allah duka kafirci ne kuma a ce yau kana runguma shi kana hoto da shi kana yaɗawa kana albishar kana dariya kana bulmishi subhanallah Abdullahi dan Abbas Allah ya rada shi ce la tujalis ahlal ahwa kada ka zamna wurin ‘yan bid'a, kada ka zamna wurinsu, fa ina mujalasatahum mumradatun lil kulub, so da zama da ‘yan bid'a yana gadar da cutar zuciya. Ka nisance su? Ƙalibun Hane, wasu ila ya ni aba Abdullahi Ahmad bin Hanbal anin nazar fi kutubin ra'i, an tambayi Abdullahi ibn Hanbal, an tambayi Aba Abdullahi Ahmad bin Hanbal an tambayi Ahmad dan Hanbal game da bincike cikin littattafan ƴan bid'a karanta su qala la tanzur fi shay'in min ar-ra'i yace kakka kuskure ka karanta littattafan ƴan bid'a wala tujalisuhum kar ka zamna da su Imam al-Ajuri a cikin littafin sa Ash-Shari'a ga abin da yake cewa wa ba da hadha na'muru bi hifdhi sunan bayan abin da ya gabata muna faro da kiyaye sunnonin annabi an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa sunani ashabihi da sunnonin sahabbansa radiyallahu anhum wattabi'ina lahum bi ihsan muna umarni a kiyaye sunnonin wanda suka biyo bayan su suna masu kyautatawa wa qawli a'immatil muslimina da kuma a kiyaye maganganun jagororin musulmi mithlu malik ibn anas kama imamu malik dan anas wal auza'i da imamu al auza'i wa sufyan ath-thawri da sufyan ath-thawri وابن المبارك وأمثالهم دمك من تنسو والشافعي رضي الله عنه وأحمد بن حنبل والقاسم بن سلام ومن كان على طريق طريقة هؤلاء دون سكسن شيء كان هنيا وأن معلم من العلماء ندق معلمي wa yunbadhu man siwahum ay watsi da wanda ba su kai watsi da yan bid'a kai tar da Allah wadda da su wala tunadhiru kar kai musu da jayya da dan bid'a san ya kasance dole ne ba yadda sai wala tujadilu kar kai jayya da su wala tukhasim kar kai mukhasama da su wa idza laqiya sahiba bid'atin fi tariqin akhadha fi ghayrihi idan ka biyo titi kaga dan bid'a ya zagau ya biyo nan saki hanya yace dan bid'a datti ne kaga manhajin ahlus sunna game da mi ka sake hanya ba wai ka je gidan shi kana rungumar shi kana kakanka ba ko kuna hoto da shi kuna yada ma duniya Abu Ayyub As-Sikhtiyani yake cewa قال أبو قلابة وكان من الفقهاء وذوي الألباب أبو قلابة يكسن شيء دقى تشكي مي مي مالما فقه كما ما سكيف هنكلي لا تجالسوا أهل الأهواء يتشي كدك زمنا دا أمبدا ولا تجادلوهم ككما يمسوا رسو فإني لا آمن أن تغمسوا أن, ي... أن يغمسوكم في ضلالته sau da bana da amincin watakila za su iya nutsa ku a cikin batansu au yulabbisu alaikum ma kuntum ta'rifun ko su rikita muku abinda kuka kasance da kun sani kana kan sani mai kyau su rikita muka sani doka kan lalata Imam al-Auza'i yake cewa la tumakkinu sahiba bid'atin min jadalin fayuritha qulubakum min fitnatihi irtiyab min fitnatihi irtiyab ko irtiyaba yace kar ku ba dan bid'a dama yayi ta jayayya da ku hakan zai gayar ma da zuciyarku fitina ta shakku ina fata mun gane shi yasa ka nisanci kallon kafafan yadarwa na ƴan bid'a ba abinda za su gadar maka sai shakku game da addininka da bata Allah ya shi mai kare wa qala ma'mar ibn rashid rahimahullah ma'mar ibn rashid rahimahullah yace kuntu inda ibn tawus na kasance wurin imam tawus wa indahu ibnu kuma ɗansa na tare da shi idh atahu rajulun yuqalu lahu salih sai yana mutum da ake ce masalih ya zo wurin ibn tawus da ɗansa ya takallamu fil qadar sai kasance mutum yana magana cikin abin da shafi kaddara fa takallama bi shay'in sai magana da wani abu fatanabbaha sai ibn tawus ya nura da shi ya faɗa ka game da abin da yake faɗa fa adkhala ibn tawus isba'ihi fi udhnayhi ibn Tawus sai kokarin sa ya tsotsinsa manuniya akan kunnayensa ya danne dan kai ya ji magana dan bid'a sannan yace ma ɗansa yi kokari sa hannayenka cikin kunnuwanka da ƙarfi taushe su fala tasma min qawlihi shay'an fa innal qalba da'if yace kada ka yarda ka shurara komai daga bakin sa saboda zuciya mai rauni ce ashe kaga ba shuraran wa dan bid'a bai da fa'ida bai da amfani sai je jefa ka cikin shakku ya lalata maka addininka ganin lokaci ya yi zan karanta wata magana mai muhimmanci ta al'imam abdullahi ibn mubarak ibn mubarak ya ce lam ara malan ahmaku min mali sahibi bid'atin ban taɓa ganin sakarar dukiya ba walaƙantattar dukiya sama da dukiyar ɗan bid'a ba ya ce ban taɓa ganin riɓaɓɓar dukiya ba irin dukiyar ɗan bid'a وقال يتي اللهم لا تجعل لصاحب بدعة عندي يدا فيحبه قلبي يتي يا أبنجي إنا روحانك كركبا دم بدعة داما يتيمكيني دوانا أبو تيد زوتي يتزاتك ونشي wannan sako ne na musamman zuwa ga afakallahu almajirin Dr. Idris da yake ganin ɗahir boci ya mishi gatanci ya fuddo shi gidan kaso shi yasa yake ganin yanzu kakansa ne tsofo ne yana yabansu yana hutanni da su jiyan nan ko shekarun jiya ya yi hutanni da gawartattun 'yan bid'a a garin kaduna yana ganin cewa ɗahir bociya mushi mi alfarma ya hiddo da shi gidan kasu Allah tsina mai irin waga alfarmar da za ta sa ka bar addininka ka bar manhajinka zuwa ga 'yan bid'a ibn mubarak ya ce Allah wadan biki duke ɗan bid'a bai ga amfaninta ba yana roƙon Allah kar Allah ya sa ɗan bid'a ya taimake sa da dukiyarsa bale har ya gora ta masa bale har ya rika jin zuciyarsa tana son ɗan bid'a so da in mutum na baka yau da gobe zai sami zuciyarka ta so shi ko baka ba da ka ka nisance su kyautar su ma ka kita rabu da su shiga harkokin gaban ka wannan a takaice ƴan uwa lokaci abba ya badawa kasancewar lokacin da sha kaɗan ne nan za mu dakatawa abinda muka faɗa manhaji ne na ahlus sunna wal jama'a duk wanda zai naƙadin shi dan hili ne na yin naƙadi duk wanda ya irwan ga magana yana jiran wani zai maido mishi in za ka maido ka tattali hujjojinka da maganganun magabata akan abin da ka yi don ka ƙarfafa hujjojinka ka kubutar da kanka akan ababen da kake wanda basu dace ba wanga ne manhajin sahabbai ne da tabi'ai da tabi'u tabi'una su ne iyayenmu ka kawo mana wasu kwatankwacin su magani ya Allah abin da muka faɗa daidai ka ba mu na dan shi kuskure ko makamancin haka Allah ya fi mana gaba ɗaya, Allah ya shirye su ‘yan uwanmu ne ya maido su kan daidai, ya yahe musu kurakuransu, ya tabbatar da dagagansu akan tauhidi da sunna, mu ma ya tabbatar da mu akan haka har mu haɗu da shi Allah maɗaukakin sarki a farfajiyar kiyama tare da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم أنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين